أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha biyu ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha shida daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi watake da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna farko-farkon suratul baqara wadda take sharar fage dangane da sabon wurin zama da musulmi suka samu kansu tattare da abokan zama iri-iri akwai baƙaƙen kafirai waɗanda ke bautar gumaka daga cikin ƙabilun ausu da khazraj asalin larabawa ne sannan akwai kafirai waɗanda asalinsu allah ya saukar musu da littafi amma hassada ta sa suka kafircewa manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda waɗannan kuma kiristoci ne da yahudawa da yawa daga cikinsu daga ƙabilun ainihin banu kainuka'a da banu nadir da banu ƙuraiba sai kuma tsirarun larabawa waɗanda suka shiga cikin waɗannan irin addinai kamar ƙabilun banu taglib da ainihin makamantansu to sa'an nan sai kuma waɗanda suke wa musulunci makirci daga cikin gida waɗannan su ne munafukai wannan sura ta fara da bayanin nau'ukan waɗannan mutane baki ɗaya amma sai ta fara da asali su ne muminai ta fara bayyana muminai da siffofinsu da matsayinsu a wurin Allah da kuma darajojinsu sannan ta biyo baya da bayani dangane da ainihin kafirai waɗanda sun riga sun yanke shawara ba za su taɓa musulunta ba kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin ilimin shi na gaibu ya kaɗaitu ainihin da sanin haka don haka ya ce irin waɗannan kafiran mai wa'azi kai musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba wa'azin ba zai taɓa amfanar da su su yi imani ba to sa'an nan sai waɗanda suka fi kowaɗanne al'umma wahalar da musulunci tun daga da har yanzu su ne munafukai a inda waɗannan ayoyi sai da suka taho guda goma sha ɗaya ɗaya bayan ɗaya suna ta bayani dangane da ainihin halayensu idan jama'a ba su manta ba muna cikin ainihin wato bayanin ire-iren waɗannan siffofi nasu ne a ƙarƙashin ayar da ta zo cikin wannan ainihin wato sura ta suratul baqara wato ainihin aya ta goma sai lokaci ya ƙure mana wadda ajiya kamar yadda muke ji Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakribuna suna da wata cuta ne a cikin zuciyarsu ta munafunci da shakka da ƙin Allah da ƙin manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama suna ƙin alqur'ani kuma suna ƙin musulmi waɗannan su ne cututtukan da suka tattaru a cikin ainihin wato zukatansu sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu wata cutar akan ainihin wato cutar da take cikin zukatansu wallahu alam malamai suka ce daga cikin irin cututtukan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu shine ya ƙara musu ƙarfin waɗannan siffofi nasu sa'an nan kuma Allah maraukakin sarki ya sa musu wata cuta ita ce ta damuwa kullum munafiki yana cikin damuwa da fargaba saboda gobe menene zai same shi wanda zai tona asirin shi kaga ba shi cikin kwanciyar hankali gobe menene zai ɗaukaka dangane da musulunci wanda zai zama tashin hankali shi kuma gare shi kaga ba shi cikin kwanciyar hankali wannan ita kanta cuta ce Allah madaukakin sarki ya tsare al'ummar musulmi to bayan da muka tattauna bayanai masu tsawo waɗanda malamai suka yi na cewa dalilin da yasa ga mutanen nan sun bayyana suna ainihin wato taɗiye addinin musulunci suna makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai suna cin mutuncin matan musulmi suna faɗin munanan maganganu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya kai suna zuwa suna haɗe kai da ainihin wato kafirai kai akwai lokacin da ya kai har masallaci suka buɗe suka tara makamai a cikin masallacin a bayan garin madina da nufin za su shirya su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da al'ummar musulmi farmaki sai Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsu waɗannan irin mutane masu mugun aiki kafircinsu bai gaza da kafircin kafirai ba to sai dai kamar yadda muka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a lokacin da aka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me yasa ba za ka yaƙe su ba sayyidina Umar shi ya faɗa wa annabi haka yace Allah ya kiyaye ai na zo na yaƙe su kuma sai mutane su koma suna cewa Muhammad ya koma yana kashe jama'a shi bayan ya gama karkashe waɗanda suka ƙi bin shi ƙarara a ƙarƙashin haka muka ce duk sanda wata tafiya ta musulunci take za a rinka samun mahassada za a samun masu guntsugulu za a rinka samun magulmata waɗannan da suke waɗannan al'amuran in ma suna yi ne ko dan sun so su samu wani mukami ba su samu ba misali jama'a abun mamaki irin tafsirin nan na azumi wata shekara a wata jiha daga cikin jihohin arewacin najeriya maso gabas aka sharɗanta cewa duk wanda zai yi tafsiri sai ya je ya zauna wata jarabawa a gaban manya-manyan malamai sun tabbatar da iyawar shi da kuma gogewar shi amma kafin haka za a yi wata bita wato wasu kwasa-kwasai da wata daura wadda za ta ainihin haskaka akan yadda ake yin tafsiri malamai suka fito suka halarci waɗannan ainihin kwasa-kwasai aka yi musu jarabawa wani bawan Allah daga cikin waɗanda suka halarci wannan bita sai bai samu dacewa ba don haka sai aka cire sunan shi daga cikin jiran giyar waɗanda za su yi tafsirin sai kuma yana makirci ga tafsirin azumi da ainihin masu yin tafsiri da kwamitin tafsiri da hukumar gaba ɗaya yana cewa ai yin tafsiri ma da azumi bid'a ne ina fata an gane to kaga menene yanzu ya ja mishi wannan rashin samun wani mukami wanda ya so ya samu ina fata an gane to a ƙarƙashin haka ne nake fatar insha Allahu ta'ala a yau kafin mu tafi da nisa za mu ji daga babban malami al'imamu Ismail ibnu kafirin Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi a inda ya wasu bayanai dangane da menene ke kai munafukai zuwa ga yin munafunci a ƙarƙashin aya ta tara wadda muka wuto a baya yake cewa annifaqu huwa izharul khairi wa israru sharri munafinci shine bayyana alkhairi da kuma ɓoye sharri wa huwa anwa'un munafinci nau'i nau'i ne munafinci ba iri ɗaya bane eh shine mana bayyana alkhairi da ɓoye sharri shine munafinci menene alherin shine musulunci sai bayyana musulunci menene sharrin shine kafirci sai ɓoye shi shine munafunci ina fata an gane wa huwa shi munafunci din nan anwa'un nau'i nau'i ne i'tiqadi akwai munafunci wanda yake na aqida ne wato asalin zuciyar ta kudurce zallan sharri babu alheri a cikinta kafirci ne zunzuruto a ciki da kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kin alqur'ani da ƙin musulmi da nemar wa musulmi duk wani bala'i da zai faru gare su a yi maraba da shi wannan ainihin shine munafunci na aƙida wa huwa allazi yukhallidu sahibahu fin nari irin wannan munafincin shine duk wanda ya mutu da shi in ya je wuta zai zauna wuta dindindin innal munafiqina fi darakil asfali minan nari su waɗannan irin munafukai su ne za a zuba su a matakala ta ƙasa a cikin wutar jahannama to irin waɗannan ba su da bambanci da kafirai ko muskala zarratin sun mafi kafirai muni a nan duniya sun kuma ainihin mummunar makoma a ranar lahira wa amali sannan kuma akwai munafunci na aiki wa huwa min akbari zunubi yana daga cikin manya-manyan zunubai su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi a cikin hadisin bukhari da yake cewa ayatul munafiki salasun alamomin munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba wa idza wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa alamomin munafiki guda uku ne duk sanda zai magana sai yayi ƙarya to shin ƙarya mutulakan alama ce ta munafunci kenan a'a idza haddasa ma'ana abin ya zama mishi ɗabi'a ce wadda in dai har zai magana sai ya yi ƙarya dan an samu musulmi rana ɗaya ko karo ɗaya ya yi ƙarya ba za a yi saurin hukunta cewa ya zama yana da siffar munafunci ko kuma makamantan haka ba ma'ana lazimtar ƙarya a cikin hadisi ita ce alamar munafunci wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari kuma sai ya saba ma'ana wannan ɗabi'a shi ce wa idza atumina khana idan aka amince da shi sai ya ainihin ci amana wannan ainihin wato na daga cikin ayyukan da suke tabbatar da munafunci kama sayati tafsiluhu fi mawdu'ihi insha Allah ta'ala ibn kathirin yace waɗannan bayanai sama-sama aka yi su akwai fage da zai kai za a tsaya a tattauna mas'alar munafinci din nan a inda ya dace in Allah ya so wa hadha kama qala ibn jurayj kamar yadda wani babban malami mai suna al-imam ibn jurayj yake cewa al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'lahu shi munafiki magana shi tana saba wa aikin shi wa sirruhu alaniyatahu wa sirruhu alaniyatahu sannan kuma sirrin shi ya saba wa abin da yake bayyana daga gare shi wa mudkhaluhu cikin shi kuma ya saba wa makhrajuhu makhrajahu wato abin da yake bayyanawa a waje wa mashhaduhu yadda ainihin ake ganin shi ya saba wa maghibahu abin da ba a gani na daga halayen shi to waɗannan su ne alamomin munafunci dan uwa musulmi da kake kallon mu da sauraron mu na kusa ko nesa ka tsaya ka dubi waɗannan siffofi domin daga cikin fa'idar wannan tafsiri na alkur'ani shine a tsaya a yi wa mutane wa'azi da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ba wai lallai ne sai an sauke tafsirin alkur'ani a azumi ba shin waɗannan siffofin daga ciki ko akwai wadda ka ga ta aure ka ko tana neman ta aure ka kai ƙoƙari ka kauce mata domin shi munafinci jama'a yana rusa mutum kuma yana rusa gidan shi yana rugurguza tunanin shi yana kuma rusa mai duk abin da zai kai shi ga ci gaba domin yayin da wasu suke kokarin ci gaba ne kai kuma sai ka sha alwashin zaka taɗiye su to baka san gobe da wacce za su tashi ba wadda za ta kai su gaba don haka kana tashi ka gansu da sababbin motoci ka shiga musiba kana tashi ka ji cewa gobe za su tafi aikin hajji ka shiga bala'i kana tashi ka ji cewa gobe suna da yayan ɗalibai da za su yi guda sittin ba za ka zauna lafiya ba dan baka san irin ci gaban da suke shirya wa kansu ba baka san irin tattali da Allah maɗaukakin sarki yake musu ba don haka munafinci ci baya ce jama'a na daga cikin kalmomin da suka cancanta da bahaushe ya siffanta wata muguwar ɗabi'a da yake cewa kowa daka rawar wani zai rasa turmin daka tasa ma'ana duk lokacin da ka shiga harkar wani ka ce sai ka san me yake yi ya ike yi yaya kaza zai faru ya kaza yake faruwa a daidai wannan lokaci ka shagaltu daga kanka to sai zama kai ba kai wa kanka aikin da zai ciyar da kai gaba ba a halin shi wane ko su wane ko kaza kaza su kuma suna can suna ta yin gaba to daga cikin kuma sharri shine duk abin da ke ɗarsasuwa a zuciyar ɗan adam shine yake faruwa a gaɓoɓin shi idan zuciyarka sharri ce ba abin da zai rinka bayyana a gaɓoɓinka sai sharri idan kullum fatan sharri kake ga jama'a jama'a ba sa fatan sharri gare ka ba abin da zai same ka kai ɗin sai sharri su kuma sai alherin da suke wa kansu fata saboda ka yi ƙoƙari ka tsarkake zuciyarka ka daina hassada ka daina ƙiyayya ka daina gaba tsakaninka da 'yan uwanka musulmi sannan in kana kin wani abu da ya zo a cikin shari'ar musulunci to kasancewa wannan alama ce daga cikin alamomi na munafunci wanda yake kafirci ne shine kana tashin hankali a matsayinka na lecturer in ka shigo aji kaga wasu ɗalibai da gemu kana shiga cikin damuwa in ka shigo ainihin exams hall kaga wata yarinya da hijabi ko wani da ainihin wato siffa ta musulunci duk sanda ka buɗe gidan rediyo kaji ana karatun alkur'ani sai ka ji ranka ya ɓaci to akwai alama ta munafunci munafunci na kafirci tattare da kai domin ba haka ba me ya ja ka kyamaci sha'airul islam ayyuka da alamomi da muryoyi sight and sound na musulunci ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babban malami al'allamatu ibn kafir ne dimashq ya ce wa inna ma nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madina a surorin madina ne kadai aka samu siffofin munafukai sun sauka a surorin makka babu siffofin munafukai li'anna makka lam yakun fiha nifaqun domin a makka babu munafunci bal kana khilafuhu haka sun munafunci ne ma domin dama munafunci an rinka yin shi ne dan musulmi sun yi ƙarfi a je a haɗa kai da kafirai dan a samu wata fakiya dan a samu wato musulmi a lokacin da ya zama ba kowan kowa ba ne ba a tsoron su ana ganin ba su da gwamnati ba su da ƙarfi ba wani abu wani munafunci za a yi musu ba a tsoron su to amma a lokacin da aka fara ganin musulmi sun yi ƙarfi to a ina ne musulmi suka fara ƙarfi shine bayan zama da suka zo suka zaune a madina don haka a makka musuluncin ma a ɓoye ake yi ko kun fahimta jama'a to a madina kuma fa kafircin ne ake a boye shine kaji ya ce bal kana khilafuhu a madina akasin munafunci a makka akasin munafunci ake yi wato musuluncin ake yi a boye a madina kuma ana yin kafircin ne a boye shine munafunci sai ce minan nasi man kana yuzhirul kufra mustakrihan daga cikin mutane akwai wanda yake bayyana kafirci a makka kafirci yake bayyanawa a halin dole kamar wa kama ammar dan yasir aka gaggaura mishi mari aka sa ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya zagi Qur'ani ya ci mutuncin komai da kowa yanzu kaga anan ya bayyana menene ya bayyana kafirci amma mustakrihan a halin an tirsasa mishi ina fata an gane wa huwa fil batini mu'min amma a cikin shi fa mu'mini ne falamma hajara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina yayin da manzon Allah ya hijira ya koma madina kana biha al ansar to anan ne aka samu ansarawa waɗanda suka yi tsayin daka domin taimakon addinin musulunci min al aus wal khazraj daga cikin manya manyan kabilu guda biyu na aus da khazraj wa kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al asnam a lokacin maguzancinsu suna bautar gunki ne ala tariqati mushrikil arab a bisa hanyar da kafiran larabawa suke yi wa bihal yahudu min ahlil kitabi ala tariqati aslafihim sannan kuma a madina har wa yau akwai yahudawa su ma suna bin hanyar malaman su da iyayensu da kakanninsu da ta gabata wace hanya ce ita ba bautar gunki ce kai tsaye ba littafin Allah ne amma ake murɗe shi yayo kwana ya dawo yadda manya suke so ita ce tariqatu aslafihim wa kanu salasa qaba'il to su waɗannan yahudawa kabilu guda uku ne banu qainuqa akwai banu qainuqa hulafa'ul khazraj waɗannan su ne suka yi alkawarin taimakawa juna tsakaninsu da ainihin larabawan khazraj wa banu nadir da kuma ainihin banu nadir su wa banu quraiza hulafa'ul aus su kuma su ne abokan tarayya ai ko kuma abokan ainihin kawance tsakaninsu da ainihin aus wato wannan yana nuna maka tintini balarabe ya jarabtu ya zama muli'an ya jarabtu da kawance da bayahude ko da kirista tun kafin zuwan addinin musulunci kabilun nan na aus da khazraj larabawa ne zunzurutun larabawa amma kowanne yana ganin babu aminci tattare da shi da rayuwar shi akan ɗan uwan shi balarabe har sai ya je ya haɗa kai da bayahude to in ya haɗa kai da bayahude shi kuma ɗaya balaraben shi ma sai ga bari ya je ya haɗa kai da ɗaya bayahudan yanzu abin da yake faruwa kenan duban su da kyau larabawan yau duk wani balarabe gani yake bai da aminci akan mulkin shi bai da aminci akan rayuwar shi kuma abin da yake tsoro wai yana tsoron yan uwan shi larabawa ne ko yan uwan shi musulmi don haka zaman shi lafiya bari ya je ya haɗo kai da yahudawa wannan na daga cikin alama ta lalacewa da taɓewa falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam almadina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya iso madina wa aslama man aslama min al-ansari daga cikin ansarawa aka samu waɗanda suka musulunta min kabilatai al-aus wal khazraj daga cikin kabilu biyun nan na aus da khazraj wa qalla man aslama min al-yahud amma cikin yahudawa yan kaɗan ne suka musulunta da ƙyar aka samu wanda ya musulunta illa abdullahi ibn salamin sai abdullahi dan salamin radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda shi ma musulunta tashi fa saboda ya riga ya san dangin nashi masharranta ne sai da ya zo gyara wa kanshi yanayi tukuna a wurin annabi sallallahu alaihi sallam ya zo ce ya rasulallah innal yahuda qaumun buhut yahudawa masharranta ne miyagu ne ya ce me kake nufi ya ce na zo musulunta ne amma in suka samu labarin na musulunta za su zo su ci mutunci na su ɓata darajata yadda ba za ka sake gani na da daraja a musuluncin ba ya ce to yanzu ya kake so ya ce kai dai musuluntar da ni tukuna manzo Allah ya musuluntar da shi sai ya ce to tsakani cikin ɗakin nan ka aika musu su zo ka ce kana da magana da su idan suka zo ka tambaye su wane ne ni kafin ka shaida musu na musulunta haka ko suka zo manya-manyan reverend fathers da wane ne wane ne suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ibnu salamin man huwa fikum abdullahi dan salam wane ne shi a cikin ku me matsayin shi sai suka ce sayyiduna wa ibnu sayyidina babba ne dan manya duk mutanen gidansu mutanen arziki ne bayan Allah ne dan gidan addini ne kaza kaza duk aka yabon alheri sai ce wa ma za ta na in aslama da za a kaddara ya musulunta me za ku ce sai suka ce hashahu Allahu an zalika a'udhu billahi Allah ya tsare shi ma kana li yuslima ai bai kamata ya musulunta ba musulunci ma bai dace da shi ba to yana jin haka sai ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah sai suka ce sharruna wa ibn sharrina masharranci dan masharranta duk gidansu iyaye da kakanni masharranta ne sai ce ya manzo Allah ka gani ko innal yahuda qaumun buhut yahuda masharranta ne shi yasa wallahi samari da kuke karatu akan intanet sai ku yi taka tsantsan duk abin da ya shafi wata kabila ko wani addini ko wata ƙasa in dai ba yahude ne ya tashi zai magana a kai to kai taka tsantsan game da abin da zai ce karka taba tunani wai dan kaga abin a wani website na musulunci karka taba tunanin wai dan kaga abin rubuce da harshen Hausa ko makamantan haka ka je ka tambayi Halilu Ahmad Getso dattijo ne tsohon dan jarida fiye da shekara talatin da ta gabata a ƙasar nan me ya taso da shi daga tashar BBC labaran duniya ne aka bashi ya fassara tsaf ya karanta sai ga cewa in ya gama karatun wannan labaran gaba ɗaya ya rusa al'ummar shi ta Najeriya sai aka ce mishi to in ma ya karanta in ma kuma ya bar aiki sai ya zaɓi barin aiki dalilin barin halilu ahmad getso tashar bbc kenan za a ɗauko ku ne 'yan ƙasa da yaran ku za ku zauna ku fassara amma da yake duk da haka ba su amince da ku ba za su turo nasa har ƙasar ku su zo su iya yaran ku duk abin da kuka fassara sai a ce a miƙa wa wane nasu kenan ya duba ya ga fassarar ta yi don a tabbatar abin da ake so ka faɗin shi ka faɗi a wancan lokacin bari bajes ne ai shugaban gidan rediyon bari bajes kuma a nan ceɗi ta kano ya zo ya zauna a cikin anguwar ceɗi ya zo ya zauna jami'ar bayero ya koyi harshen hausa har shi ne suke ce mishi barau na ceɗi duk menene wannan manufar manufar su ɓata addinin wasu ne su ɓata ƙabilar wasu su ɓata wasu mutane su ɓata wasu mutane duk abin da baka tunani za su yi laila nahari Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye walam yakun izzaka nifaqun aidan to a wannan lokacin da annabi ya iso madina babu munafunci domin a lokacin matakin farko ne li'annahu lam yakun lil muslimina ba'du shaukatin ba'du shaukatun tuhaf don a wannan lokacin musulmi ba su riga sun yi karfi ba ba a tsoron su bal qad kana alaihi salatu wassalam وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة حاصل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا زونا يا يرجيجين يعني wannan shine constitution na farko da aka fara rubutawa yarjejeniyar zama tsakanin musulmi da kafirai yasa asalin constitution asali ba doka ba ce mai zaman kanta a'a yarjejeniya ce wadda take zaunar da mutane guda biyu ko sama da biyu waɗanda suke da bambancin ra'ayi a addini ko bambancin ƙabila ko bambancin al'ada ko kuma tunani amma zama ya kama su wuri ɗaya a daidai lokacin da wani tsakar dare zai tashi yana ibada shi yana buga ganga yana rawa yana tsalle a wannan lokaci wani shi kuma yake bacci to kaga wancan maiwa zai ce an takura mushi don haka takura mishi ƙarshen ta zai fusata ya haɗa yaƙi haka ne ko ba haka ba in ya haɗa yaƙi shi kuma wancan zai ce zai yi shahada dan addinin shi za a hana shi to kaga za ta yamutse sai ya ce to a samu malamai da masu hankali daga waɗancan ɓangaren da waɗancan ɓangaren a zauna a kai ga wata yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya iso madina ya zo da tunani irin na Allah maɗaukakin sarki da ya saukan mishi su kuma asalin 'yan garin baƙaƙen mushrikai ne kuma daga cikinsu aka samu waɗanda suka musulunta ga kuma yahudawa da nasara waɗanda harka addininsu ta yi ƙarfi kuma gaba ɗayan tattalin arziki da noma da harka abinci su suke gudanarwa to akwai yiwuwar duk wani kafiri daga waje ya zo ya haɗa kai da waɗannan tsirarin kafirai mabambanta na cikin gida. ya zo ya farma annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai shine sai aka zauna aka rubuta wannan yarjejeniya cewa to duk abin da ya shafi madina ya shafe mu gaba daya don haka in aikin ruwa ya tashi za a yi aikin gyaran ruwa gyaran kwatami zaunar da gari lafiya harkar tsaro wani ya kawo mana farmaki za mu tashi mu ture wannan abu mai maganin wannan larura kun yadda e aka zauna aka tsara aka sa hannu kowa ya amince amma daga baya shine da aka je aka haɗo wannan yaƙi wanda yake da hannun munafukai a ciki ghazwatul ahzab sai ga daga cikin waɗannan yahudawan an samu wasu sun zame sun je sun haɗa kai da waɗancan waɗanda suka kawo farmaki daga waje to kaga sun karya waccan yarjejeniya da aka yi to hasali a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama zama ya yarjejeniya da waɗannan ainihin larabawa da waɗanda ke kewayen madina ma falamma kanat waqa'atu badrin al-uzma to yakin badar an yi guda biyu ne akwai yakin badar wanda aka yi shi sama sama aka yi to akwai katafaren yakin badar wanda a cikin shi ne aka girba kafirai saba'in aka kamo saba'in aka karya karfin ainihin wato abin nan yakin su wa azhara Allahu kalimatahu Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka kalmar shi wa a'lal islamu wa ahlahu wa a'lal islamu wa ahluhu ko wa a'lal islama wa ahlahu Allah ya ɗaukaki musulunci ya ɗaukaki ainihin musulmi qala abdullahi ibn ubay ibn salul sai aka samu wani mutum mai suna abdullahi dan ubay dan salul wa kana ra'san fil madina shi kuma ya kasance dagaci ne a madina wa huwa min al khazraj yana daga cikin ainihin khazrajawa cikin waɗancan kabilu wa kana sayyida ta'ifatayn fil jahiliya saboda shi babban shi dagaci ne kun ga ai dagaci ba shugaban wata kabila ba dagaci shugaban gari ne ko don haka dagaci ne gaba daya shi daga ainihin kabila khazraj yake amma kuma da ausu da khazraj da sauran duk mutanen gari suna karkashin shi wa kanu qad azamu ala an yumallikuhu alaihim to sun so su kara mishi mukami ma daga sarautar dagaci su mai da shi ya zama ainihin hakimi gaba daya ana dab da za a yi haka faja'ahumul khairu wa aslam sai musulunci ya zo musu sai suka musulunta yanzu babu maganar sarauta gargajiya babu maganar dagaci ya koma hakimi dagajintakan ma ya sauka daga kanta ya koma ya zama cikin musulmi ɗaya daga cikin al'umman musulmi washtaghalu anhu sai suka kauda kai daga gare shi suka manta da shi ma domin ga khalifan Allah ya zo yaushe ba a zauna ana fama da wani dagaci fabaƙiya fi nafsihi min al-islami wa ahlihi shikenan sai kuma makirci game da musulunci da musulmi ya ainihin ɗarsasu a cikin zuciyar shi falamma kanat waqa'atu badr a lokacin da aka yakin badar qala sai ya ce hadha amrun qad tawajjaha to wannan al'amari da dai mun ja da baya amma al'amarin nan yanzu fa ya waye gari yayi karfi fa azhara ad-dukhula fil islam sai ya bayyana to ya shiga musulunci amma kafin ai wannan yakin badar babbaɗin nan jama'a bai ba da kai ba yana gefe guda yana ganin cewa wannan wata tafiya ce wadda ta zo za ta kwaranye kuma ta dawo a zo a naɗa shi a matsayin hakimi to amma lokacin da ya ga addinin musulunci ya yi ƙarfi an kama manya-manyan kafiran da kowa ike jin labarinsu an kashe su an kama wasu an ɗaure an jikkata su ƙasar makaɗin tawaye gari ta zama musu kama ainihin keji ta zama kamar keji jama'a ma'ana ta yi faɗi ga mutanen cikinta domin an kashe mafi yawancin waɗanda ake jin ainihin muryarsu wa dakhala ma'ahu tawa'if mimman huwa ala tariqatihi wa nihlatihi to ba shi kaɗai ya shiga addinin musulunci ba akwai ire-iren shi ƙananan masu anguwanni da fadawa da sauran duk wasu ƙanana-ƙanana waɗanda da waccan gwamnati tashi ta zauna su ma da sun samu rabansu to sai suka ga to tun da haka ne bari su shiga cikin addinin musuluncin wa akharuna min ahlil kitabi aka samu kuma wasu daga cikin kiristoci da yahudawa su ma suka shigo addinin ba dan shiga irin shigar da abdullahi dan salam yi ba shiga ce irin ta sun ga cewa in fa ba su shigo ba to za a zo a yi tafiyan nan babu su kuma ƙarshen ta za a zo a kashe su a cikin kaskanci da wulakanci to shine ainihin ko menene a nuska ku na'am famin samma ne to wannan nuska ya shafe famin samma wujidan nifaqu fi ahlil madina to daga wannan lokaci ne aka samu munafunci a cikin mutanen madina bayan yakin badar shigowar ainihin abdullahi dan ubayi dan salul cikin addinin musulunci wa man haulaha min al-arabi hakanan kewayen madina ma da duk babu munafukai amma yanzu shi kenan tun da galibin waɗanda suke ƙauyuka manoma makiwata su ma sai suka dawo sai suka shiga addinin musulunci amma ba da nufin musuluncin da gaske ba famal muhajiruna amma su muhajirai da suka yi gudun hijira daga makka suka dawo madina falam yakun fihim ahadun ba a samu ko ɗaya daga cikinsu ya shiga munafunci ba li'annahu lam yakun ahadun yuhajiru mukrihan domin ai babu wanda yake hijira a halin dole duk wanda ka ga ya yi hijira ya yi hijira ne a halin haka ya zaɓa abin da aka so ya zauna shine ya matsa sai ya taho ya yi addinin musulunci bal yuhajiru wa yatruku malahu wa waladahu wa arbahu ragabatan fi ma inda Allah fi daril akhirah yana hijira ne ya baro ainihin 'ya'yan shi da dukiyar shi da ƙasar shi saboda kwaɗayin ladan lahira da zai samu a wurin Allah jama'a kun ji takaitaccen bayani wanda al-imamu alhafiz ibnu kafirin da dimashki yayi wanda sharar fage ne game da yadda waɗannan ayoyi suke don ka tsaya ka yi musu kyakkyawar fahimta to me yasa na tsaya na karanto mana waɗannan bayanan na karanto mana waɗannan bayanan ne kaɗai a lokacin da in ba ku manta ba ɗazu nake cewa menene ke sabbaba mutane ke munafunci daga ciki akwai neman sarauta in suka nema ba su samu ba sai su ga cewa bari su shigo su taɗi shi sa na sha ba da wani labari har kullum kuma ko program muka tafi mune a tashoshin rediyo sai ana bugowa ana tambaya ƙungiya aka kafa mai ƙarfi ta addinin musulunci yaɗa sunna da rugurguza bid'a a ƙasar nan wani sarki na gargajiya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta faɗa da ƙungiyar ƙarara da duk wani makirci da buga maganganu a jaridar amana da jaridar gaskiya ta fi kwabo su ne su tafi nan su shiga nan za a yi wa'azi nan su je su kai tsegumi sai ya ga tafiyan nan ta riga ta yi ƙarfi sai koma gefe guda ya ce mutanen nan sun ci mutuncinmu sun karya alkadarinmu a gaban jama'armu ya ce shi ko ba zai kwanta ya mutu ba sai ya yi makircin da sai ya wargaza su haka ko ya zindiƙin bai kwanta ya mutu ba sai da ya wargaza su din ya ja waɗannan jika a fakaice ya ja waɗannan jika a fakaice yasa duk sanda kuka taho kuna addinin musulunci ku rinka duban suwane ne kuka taso kuna tafiyar da su to suwane ne waɗanda suka koma gefe guda a daidai wannan lokaci su ne muku makirci a daidai lokacin da suka ji tafiya ta zauna daram sai kuma suka dawo suka ce sun amince to kar ku sake su taɓa tahowa sahun tsakiya kar ku sake su taɓa samun wani mukami a hir babu wata bukata da za ta kai a saka su cikin 'yan kwamiti ko dattawan saurare ko makamantan haka in ba haka ba sai sun rugurguza ku saboda matasa galibi ba su da nazarin irin waɗannan abubuwan za su daɗe suna tafiya sai tafiya ta yi nisa sai wani ya fito lahu jaulatun maliyya taho yana ba da gudunmawa yana ɗiban yaya ana kaiwa kaza yana kaza yana kaza nan da nan in ya zo shi kenan sai ya yi ƙarfi sai bi sai danne duk waɗanda suka shawo wahalar tafiya da jikinsu da ƙarfinsu da wahalar dukiyarsu da komai to bayan kwana biyu sai ka ji ya ce a cire wani a matsayin ladan wani ya mai rashin kunya a matsayin liman sai a zo a cire to a sa wani to ga wanda ya kamata a yi kaza kafin wani lokaci sai ka ji kenan take ce yanzu halin da aka samu kai a ciki kenan ku yi taka tsantsan ahalus sunna tafiyar ahalus sunna ba irin tafiya ce ta 'yan tijjaniya ba 'yan tijjaniya 'yan faila su ne suke cewa wanda ya cancanta shugabanci shine wanda yake hidimar kuɗi ba hidima ta addini ba don haka mukamin farko da suka tashi bayarwa sai suka dubi wani gabjejen mai kuɗi wanda yake ta musu hidima sai suka ɗauka sai suka bayar wanda ake sa rai shi ma ya kwaɗayin ya samu shine wanda yake zama yana ta tamsiri yana ta hadishi yana ta wa'azozi yana ta jawabi yana ta sharhi yana ta buga misalai sai ba a bashi ba don haka sai koma gefe guda yana ta faɗa sai suka fito suka ce a ya kwantar da hankalin shi ai tun farko shehunnai sun yi wasiya cewa wannan mukami ba ana ba da shi ne ga mai hidima ta karatu da addini ba mai hidimar kuɗi ake ba to da tafiya ta tafiya shikenan sai wani matashi sai sake tasowa ya fi kowa hidimar kuɗi shi kuma ba da jima wannan ba yanzu sai aka naɗa shi shine overall gaba ɗaya kuma aka ce duk waɗancan gaba ɗayansu da karatunsu da falalarsu da karamarsu da duk wani abu nasu sai sun zo sun kwanta gaban shi sun yi mubaya'a tunda shi ya fi kowa hidimar kuɗi to jama'a wannan shine na 'yan tijjaniya kenan muna ma a sunna ba haka bane idan yau muna zaune cikin talauci talaucin da ya fi kowane iri ya zama ba mu da masallaci ba mu da makaranta a waje muke sallah ka zo ka gina mana masallaci ka sai mana motoci ka ba mu kujerun aikin hajji kai wa duk abin da muke so wannan fa ba zai sa ka dawo sahun farko ba ba zai sa ka zama cikin yan kwamiti ba in ko ahli sunna ba su fahimci haka ba to lallai kuwa za a ba idda za su ji haka ko 'yan shi'a da haka aka kullo musu wannan makircin aka samu wani je yanke wandon shi lokacin suna yanke wando ya bar gemu ya zo da an ce bukata kaza dubu goma a kawo taimako wannan na kawo naira biyar wannan na kawo sile kaza shi sai ya ɗauki naira dubu hamsin sai ya bayar nan da nan sai aka ce shine babba a cikin tafiyar duk abin da za a sai a ce sai a hada da wani ashe makirci ya zo yana zuwa kawai sai garam sai gashi ya rusa su kafin ai wata wata kawai ya kai su ya baro su saboda haka wallahi ku yi taka tsantsan ahlus sunna kada mutum ya zo muku da kuɗi dan ya zo ya ce zai gina muku kaza zai ɗibi ɗalibai kaza zai kai su ƙasar waje zai yi kaza zai yi kaza a sai ku dubi su wane ne ake tafiya da su tun matakalar farko waɗannan busassun ustazai waɗanda in an tashi gini da ƙyar suke ɗaukan bulo suna talau talau to su ne namu na fata an gane yawwa wallahi sai an yi taka tsantsan in ba haka ba wallahi za su rusa ku jama'a za su rusa ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu to insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta goma sha ɗaya a inda Allah yake cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون to kun ji daga cikin halayen su munafukai idan ba a manta ba Allah maɗaukakin sarki yana ta gaya mana cewa abin da suke bayyanawa da bakin su daban da ainihin abin da suka kudurce a cikin zukatansu a wannan aya Allah cewa ike yi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan da za a ce da su kar ku rinka yin barna a bayan ƙasa qalu da sai su ce innama nahnu muslihuna ai mu ba mabarnata ba ne masu gyara ne abinda wannan aya take nufi shine tana nufin wannan ɗabi'a ce lazima gare su ba wai tana ba da labarin cewa in aka ce musu kar ku yi kaza a da za a ce musu kar ku yi kaza da su kuma za su ce ai ba wannan barna da ake zato suke yi ba ai su masu gyara ne wato wannan ma'anar ita ke bayyana wannan siffa siffa ce lazima gare su a yau ne za ka yi musu wannan tambayar a gobe ne a jibi ne da za ka ce da su la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a bayan ƙasa qalu da sai su ce inna ma nahanu muslihuna ai mu masu gyara ne ba ainihin mabarnata bane babban malami al-hafiz al-qurtubi yace wal fasadu wannan barna da ainihin ake kwabar munafukai akan cewa ku daina barna a duniya diddu salah kishiyar gyara ne wa haqiqatuhu haƙiƙanin abin da wannan barna take nufi al'udulu an istiqama kaucewa daga yin abin da yake daidai ila biddihi zuwa ga abin da yake karkata ce ba daidai ba fasada shay'u yafsudu fasadan wa fusudan wa huwa fasidun wa fasidun wal ma'ana fil aya ya ce ma'anar da ayar take nufi la tufsidu fil ardi bil kufri ya ku munafukai kar ku rinka yin barna a bayan ƙasa kuna yin kafirci wa muwalati ahlihi da kuma jibintar waɗanda suke kafirci wa tafriqin nasi anil imani da kuma raba mutane daga imani bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama da muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wal qur'ani ku daina raba mutane da imanin da suka yi da Muhammad ku daina raba mutane da yardarsu da suka yi da ainihin alkur'ani wannan ita ce asalin barnar da ainihin ake kwabar munafukai akan kansu kila malam yace aka ce kanatil ardu qabla an yub'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'maluna fiha al-fasad a da can duniya jama'a kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da annabawan bani Isra'ila suka tafi na ƙarshensu da aka ɗauke shi ne annabi Isa alaihi salatu wassalam sai duniya ta rikice malaman suka fi kowa gurɓacewa suka waye gari suna neman duniya da addini suka koma duk wani nau'i na barna suka halatta wa kansu da suka halatta wa kansu barnar sai kuma suka ce duk abin da aka halatta shi a nan ƙasa da sunan Allah to haka zai koma a wurin Allah ɗin ma Allah ya yarda cewa wannan abin halal ne to da yayin da barna ta kai barna haka wa yuf'alu fiha bil ma'asi aka koma ba abin da ake sai saban Allah a duniya falamma bu'isa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irtafa al fasad yayin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai zama wannan barna an ɗauke ta wa saluhatil ardu aka gyara ƙasa baki ɗaya ya zama babu sauran barna haka wata rana wani sahabi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na kwance a jikin ka'aba an yi wa wannan sahabi duka an wulakanta shi ya ce ya rasulallah ala tastansiru lana ya manzo Allah ba za ka nemi Allah ya bamu nasara ba kafirai suna dukan mu suna wulakanta mu manzo Allah ya bashi haƙuri ya ce ku yi haƙuri al'ummar da so gabace ku akan zo da zarto a ɗora a kan maɗigar mutum a yi ta fafura tsakiyar kan shi har sai an raba shi biyu wannan bai sa su sun yi ridda ba dan kai an mare ka ko an haure ka ko an kore ka daga gida ko an baka notice ka tashi daga shago ka kwantar da hankalinka yace wallahi sai Allah ya taimaki wannan addini sai mutum ya taso tun daga Hadramaut wato tun daga ƙasar Yaman har ya zo cikin birnin Madina ko birnin Makka baya tsoron kowa sai Allah sai kuma tsoron da zai jika da kyarkeci ko kura ta afkoma dabbobin shi ya ce amma kuna da gaggawa ne ku yi haƙuri abinda wannan magana take nufi jama'a a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama sai da aka samu wannan gyaran jama'a aka samu absolute security dama barna dangane da abin da ya shafi tsaro tana bayyana a wurare biyar ne a ce kuna shugabancin mutane ana kisan kai kuna shugabancin mutane ana kwashe dukiyar mutane kuna shugabancin mutane duk wanda ya ga dama ya ci mutuncinsu ya ci mutuncinsu sannan ana hargitsa wa mutane nasaba mata aure ta fito a buge ta ai mata fyaɗe ta ɗauki cikin shege ta je ta kai wa mijin aure ko an fahimta to sa'an nan sai game da addini ya zama addini ba shi da wata daraja duk inda aka ce akwai secularism wannan secular system ne babu ruwansu da addini to wannan an gama cin mutuncin Allah gaba ɗaya ma'ana ya Allah babu ruwanmu da kai kuma kai ma babu ruwanka da mu game da harkokinka game da harkokinmu wannan tsarin jama'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai da aka samarwa da mutane ingantaccen addini wanda dama shine makasudi mafi girma aka samarwa da mutane tsaro game da dukiyarsu aka samarwa da mutane tsaro game da rayukansu mutuncinsu da nasabarsu da komai to ya zama an gyara duniya kenan to sai malam ya ce wasaluhatul ardu wasaluhatul ardu duniya ta gyaru fa idza amilu bil ma'asi to idan waɗannan munafikai da kafirai suka koma suna aikata sabo faqad afsadu fil ardi ba'da islahiha to sun barnata ƙasa kenan bayan Allah ya gyara ta kama qala fi ayatin ukhra kamar yadda a wata ayar Allah cewa ye wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan ainihin an gyara wannan ƙasa ɗin malamai suka ce dukkan garin da aka taɓa gyara shi aka tsarkake shi daga saɓon Allah idan ka zo kai saɓon Allah a cikin wannan garin zunubin ka sai ya fi girma fiye da garin da ba a taɓa gyara shi ba misali tun da ake ba a taɓa shari'ar musulunci a Legas ba ba a taɓa shari'ar musulunci a London ba ba a taɓa shari'ar musulunci a Ingila ba to barnar da zaka je ka aikata a ingila ko a Legas ko a irin waɗannan ƙasashen munin ta bai kai munin da zaka je ka yi barna irin wannan a makka ko a madina ko a sokoto ko a katsina ko a zazzau ko a kano ko a gombe saboda waɗannan nahiya gaba ɗayansu an taɓa samu a tarihinsu an tsarkake su daga duk wani saɓon allah da duk wata barna to munafunci a ƙasar makka ko munafunci a madina ko munafunci a ƙasashe irin waɗannan na musulmi jama'a barnar shi ta fi ta'adi fiye da munafunci a inda ba irin wannan gurin ba saboda haka musulmi ku ji tsoron Allah yadda kuma da sunan cewa musulmi ne wani ya shiga da nufin yayi ibada wani ma zuwan shi na farko sai ya je ya kewaye umara yayi ka'aba ya kewaye ka'aba yayi umara ya je yayi aikin hajji sannan kuma sai ya shiga gari ya zama dan daudu wata ta zama karuwa wani ya zama barawo wani ya zama mai kaza kaza waɗannan barna a waɗannan wuraren ba su yi daidai da barna a irin waɗancan wurare waɗanda kake ji a Australia a Canada a California da makamantan haka ba don haka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna ainihin wato a bayan ƙasa bayan an gama ainihin wato tsarkake ita wannan ƙasa din to kaji a lokacin da ake ce musu din nan kar ku yi barna a bayan ƙasa sai su ce ai mu ba barna muke ba ai mu gyara muke sai malam ya ce wa inna ma qalu zalika ala zannihim wai su a iya zaton su wannan abin duk da suke gyara ne li'anna ifsadahum indahum islahun domin barna su a wurin su ita ce gyara ai wannan irin ɗabi'un jama'a wato ya zama mutum yana barna yana haddasa fitina yana munafunci amma kuma shi yana ganin wannan shine gyara to wannan ba ƙaramin sharri ba ne jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون Allah ya ce ala ku saurara da kyau jama'a ku ji innahum su waɗannan munafukai humul mufsiduna su ne asalin masu barna walakin la yash'uruna sai dai ba sa jin wannan ainihin barna da suke yi ko kuma ba sa ji a jika cewa su ne asalin mabarnata wato anan Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗaɗa wannan siffa a kansu cewa asalin maɓarnata ma to babu maɓarnata kamar su ala innahum humul mufsiduna ai su ɗin ne ma asalin maɓarnata walakin la na sai dai kuma ba sa ji a jikinsu a lokacin da ainihin suke wannan barna قال ابن كيسان الإمام ابن كيسان ɗaya daga cikin manyan malamai ne na tafsirin alqur'ani yace yuqalu ما على من لم يعلم أنه مفسد من الذم إنه يذم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على علم قال ففيه جوابان أحدهما أنهم كانوا يعملون الفساد سرا ويظهرون الصلاح to jama'a mutanen nan suna barna amma kuma suna cewa wai gyara suke yi menene sirrin wannan magana sai aka samu wani malami sai ya fassara magana cewa asalin abin da yake faruwa ita barna suna yin ta a ɓoye ne suna kuma bayyana wa mutane nagarta don haka sai suke ganin wa hum la yash'uruna anna amrahum yuzhiru inda nabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa jin cewa al'amarin su fa zai bayyana ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kun gan aka zo sadaka za su kawo sadaka su bayar in aka zo ayyukan musulunci za a ga suna yi duk ayyuka na zahiri su ne amma duk wani makirci da sharri da musulmi suke samun kansu a ciki su ne suke kulla wannan makirci da sharri to wai a iyakar zatansu Allah ba zai nuna wa annabi wannan abun ba na hakan aka ce me yasa kuke banna sai ce ai ba banna muke yi ba ai gyara muke yi da mu ake kaza da mu ake kaza da mu ake kaza da mu ake kaza sai Allah ya ce ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna su dinnan su ne asalin mabannata sai dai ba sa jin abin a jikinsu wannan ma'ana ta farko kenan wal wajhul akhar an yakuna fasaduhum indahum salahan ko kuma ita barnar da suke yi a sarari suke yin ta amma su a iya ganin su haka din shine daidai wa hum la yash'uruna anna zalika fasad su ba san cewa wannan banna bace wa qad asaw Allah wa rasulahu fi tarkihim tabyin al-haqqi wattiba'ihi gashi sun saba wa Allah da manzon shi a wajen barin bayyana gaskiya da kuma ainihin bin gaskiya din ma'anar abin da ake cewa jama'a ko ya zama suna yin barnan nan ne a boye suna bayyana halayen nagarta ba su san Allah ya san haka ba ba sa je a ji kamar zan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai sanar da shi sai Allah ya sanar da shi wai kuma sai suke so su waske da cewa su fa ba barna suke ba su mutanen kirki ne gyara suke yi wannan ma'ana kenan ko kuma a'a barnar ce suke bayyanawa karara amma su a iyakacin tunanin su me suke gani gyara suke yi dubi waɗannan da suke tsinewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a da da farko suna yi a ɓoye ne an ce suna zagin sahabbai sai su ce ba sa zagin sahabbai an ce suna musun kaza na alkur'ani su ce ba sa yi an ce suna shafar kafa ba sa wanke kafa su ce su wanke kafa su suke me yasa saboda duk waɗannan abubuwan a ɓoye suke yin su a sarari fa za su ce gwamnatin musulunci suke son kafawa shari'ar Allah suke so kaza duk waɗannan abubuwan a daidai lokacin da suke ba su san cewa Allah maɗaukakin sarki na sanar da muminai halin da suke ciki ba ce musu me yasa kuke barna me yasa kuke lalata tarbiyyar mutane me yasa kuke kafirci me yasa kuke gaza sai ce su musulunci suke yi ga su koyaushe da magogi a bakin su da qur'ani mai zib suna hadda alqur'ani suna tahajjud suna kaza suna kaza ai ba barna suke ba ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna a daidai lokacin da suka zo kuma suka fara bayyana waɗannan abubuwa sai suka manta a da sun rinka inkarin ba sa yi ko kuma sai suka nemi su shashantar da mutane sai suka dawo yanzu za su zagi sayyida aisha su zagi mahaifinta abubakarin su zagi umar da usman da muawiya da abu sufyan da yazidu da sauran ainihin sarakuna na musulunci da kuma ainihin khulafa'ul islam me yake faruwa maka ce musu me yasa kuke wannan a matsayin barna sun ce ai ba barna ba ce ai waɗannan ga dalilai ma waɗanda suka halatta a zage su suka halatta a zage su kaga kowace fassara ka bi anan tana tabbata shine imma munafiki sanda yake munafincin shi yana rena hankalin mutane ne cewa ba za su gano shi ba to suka gano shi suka nemi bayyana sai musu anan kaga ya wawantar da su kenan ko kuma barnar ce ya bayyana ta jama'a suna ji suna gani barna ce amma shi a wurin shi gyara ce sai ya ce bari ya kawo dalili akan wannan abin da ya yi na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu sai Allah ya ce wa idza qila lahum وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله مدوكاكين سركيتي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس idan aka ce da su waɗannan munafukai ku yi imani kamar yadda mutanen kirki daga cikin sahabbai suka yi imani da Allah kalu sai su ce a nu'minu kama amana sufaha ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ai waɗannan ba kowa ba ne wawaye ne kawai Allah ya ce ala saurara ku faɗaka da kyau ku natsu jama'a innahum waɗannan masu faɗin irin waɗancan maganganu humus sufaha'u su ne wawaye walakin la ya'lamuna sai dai basu san cewa wannan abin da suke wauta bace Allah madaukakin sarki ya kiyaye a nan na daga cikin siffofin munafukai kenan suna ainihin kafircewa Allah da manzon Allah kuma ko an kiraye su su dawo su gyara imaninsu ba za su gyara ba banda haka suna da rena ainihin musulmi kamar yadda muka yi bayani jiya musulmin farko da munafukai suke renawa su ne malaman al'umma don haka kullum waɗannan munafukai abin da suke hari ya za su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa suke huwa uzunun manzon Allah kunne ne shi wajen jin gulma wai manzon Allah yana da jin gulma subhanallah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat in an zo ana ba da sadaka su rinka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tsegumi da habaici da gatse idan wannan ya zo da sadaka da yawa cikin sahabbai sai su ce ku duban shi sakarai ko ya kawo ne da yawa don wannan mutumin ya so shi bai san cewa wannan mutumin ba shi da godiya Allah ba can wani ya ɗibo tafi guda ya bayar sai su tuntsire da dariya su ce dubi sha sha sha me Allah zai da tafi guda munafukai kenan duk yadda aka yi ba za su yaba ba duk yadda aka yi wallahi al'azimi ina ji wa al'ummar musulunci tsoron waɗannan halayen a yanzu na cewa duk abin da malaman musulunci suka aikata da duk abin da musulmi suke aikatawa wannan abin sai sun kalle shi da ido na sharri sun yi mishi mummunar fassara na ji musu tsoron siffofin munafukai ne waɗannan siffofin domin dubi magana wa idza qila lahum aminu ku zo ku yi imani a yo ai dama sun musulunta amma an san cewa ba imani suke da shi irin imanin sahabbai ba sai ake ce musu ku zo ku kyautata imanin ku kama amanan nasu kamar yadda annasu mutanen kirki daga cikin sahabbai suka yi imani kalu sai su ce an uminu kama amana sufaha mu din ne za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani duk abin da aka ce musu su yi su yi mu ba wawaye ba ne Allah maɗaukakin sarki sai ya wa waɗannan munafukai rubdugu yana mai yaƙin maimai a madadin muminai Allah bai bar muminai su rama wannan zagin da aka yi musu na cin mutunci ba sai ce ala ku faɗaka da kyau ya ku jama'a masu karatu da saurare innahum su waɗancan munafukai humus sufaha'u su ne ainihin mutanen da suke wawaye walakin la ya'lamuna sai dai kuma ba su san irin wannan halayen da suke nunawa wauta ba ce haka al'amarin yake jama'a wallahi al'azim sai an rinka yi ana taka tsantsan idan ba haka ba sai ka waye gari ka waye gari a cikakken mu'mini amma kafin la'asariya sakaliya ce ka koma ka zama kafiri ko ka zama munafiki dan haka sahabi mu'azu kamar yadda al-imamu tirmidhi ya rawaito hadisin shi da isnadi sahihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai wasiya yace kuffa alayka hadha ka kame harshenka ka kiyaye harshenka harshe din nan jama'a yana hallaka mutane dan haka na daga cikin wasiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaika bi tuli samt nabi ce ne maka wasiya da tsawaita yin shiru ka takaita magana ka rage surutu ka daina surutai duk abin da kake rubutawa duk abin da kake faɗi ana nan ana rubutawa kuma za ka zo kai jawabi a ranar da babu wani lauya da zai tsaya maka babu kuma inda za ka kai musun wata kalma wadda kai ka faɗe ta masu rubutu suna nan suna rubutawa zaka zo kana cewa mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan laifi karami da babba duk sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira abinda suka aikata ne za su samu gashi nan a tare wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ba a zalimin kowa bane dan haka jama'a ku yi taka tsantsan mutane su zo suna ayyukan musulunci kuna yi musu muguwar fassara waɗanda kuma ba su yi ayyukan musulunci ba sai muka ji kun yi musu shiru mutane su suna ginin masallaci suna gina makaranta suna zuwa suna kai ziyara gidajen kurkuku suna zuwa suna gyara makabartu sai ku ce wai ba dan Allah suke ba a dai saurara za a ga manufarsu za ta bayyana to su kuma waɗanda ba su yi ba fa wace fassara za ku yi musu ko kuwa su shi kenan manufarsu kada a aikin musulunci ko kuwa rashin aikin musuluncin shine ku duba jama'a Malam Bakar Mahmud gumi Allah ya gafarta mishi yace a da in aka ganka kana karatu in ka kai risala sai a kira ka ane maka fada a ce kai zaka yi alƙalanci ne wayan ba alƙalanci zaka yi ba me kai ka kai karatu har ka kai risala in kai qawaidi la hallari ya ishe ka ka iya alwala ka iya sallah shikenan sauran Allah ya cika a yanzu ku dubi jama'a malamai ne na ahalus sunna za su fito suna izgilanci ga ɗaliban ahalus sunna waɗanda suka zage suna ƙoƙarin su mai makwafinsu don su zama malamai su ne waɗanda suke karatu idan kai malamin ahalus sunna ne sai ka ga wani ɗalibi yana ƙoƙarin hadda alƙur'ani ko yana ƙoƙarin koyan addini abin da za ka yi murna shine kenan kana da baya haka ne ko ba haka ba waɗancan da suke yawo suna rawar bungalo da rawar breakdown suna riƙe hannun 'yan mata suna zuwa suna shaye-shaye akwai yiwuwar za ka kwanta ka rasu ko kuma ka gaza ko ka kasa a ɗauko ɗaya daga cikinsu a ɗora a majalisinka to me yasa waɗannan da ke koyan addini su ne suka zama maka matsala wannan alama ce ta munafunci fa don muna magana ne game da siffofi da alamu na munafunci ko mutane da yawa sun samu kansu a kai shine ƙiyayyar musulmi da ƙiyayya ayyukan alkhairi da musulmi suke da duk abin da musulmi suke sai ka fassara shi da mummunan manufa har abada babu wani aiki kwaya ɗaya wanda al'ummar musulmi za su aikata wanda za ka ce madalla in kuma ka ce madalla a daidai lokacin ka rasa abin da za ka faɗi ne daga baya in tunani ya zo maka sai ka ce ka gano ba dan Allah ake nufi ba waɗannan duk halaye ne na munafukai musulmi ku ji tsoron Allah kar ku samu kanku a cikin wannan a zamanin sahabbai idan mutane suka zo suna ayyukan alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana karfafa su da addu'a da nuna farin ciki da shi musu albarka ka dubi al-ansar Allah da kanshi sai da ya saukar da aya yana yaban su wallazina tabawwa'u dara wal imana ya yabe su ka dubi al-muhajiruna sai da Allah madaukakin sarki ya yabe su duk inda zai yabo su yake fara sawa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار haka ake yaban matasa in suna ayyuka na gari manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya iso madina jama'a ba shi da gida ba shi da masallaci yana isowa kowa Allah Allah yake ya samu ina ne zai sauki manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzon Allah na cewa da'uha fa innaha ma'amura ku rabu da wannan dabba Allah ne yake sauƙaƙe mata ita za ta je ta tsaya ka ta je ta shiga wani surkukin gona na wasu al'umma manzo Allah ya kira su yace saminuni ya banu najjar ku faɗa min nawa ne kuɗin gona ku suka ce a bal nabtaghi ajrahu inda Allah a wurin Allah muke fatan ladan shi a lokacin dan ba munafukai ne da sai sun ce ab ka ji shashashai daga zuwan bako ba su san me zo da shi ba sun bashi fili masallaci amma ba munafukai don mun bayyana a baya cewa farkon shigowar musulunci madina babu munafunci don lokacin musuluncin bai riga ya yi ƙarfi ba da aka zo ana ginin masallacin nan me ya faru wasu sahabban su ɗauki bulo a sama su ɗauka a wuya su rungume a hannu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito sai ya gansa suna aikin gayya suna gina masallaci ya ji daɗin wannan kalma sai ya ɗan rera rajizi ya ɗan rera waƙa yana cewa Allahumma fansuril ansara wal muhajira Allah ka taimaki lansarawa hadda waɗanda suka yi hijira su kuma sai suka ansa nahnu allazina baya'u muhammadan alal jihadi ma bakina abadan mu muka yi muhammadu mu baya a akan jihadi matukar muna da rai shikenan sai abin ya zama kamar dan wake ne ake yi nan da nan sai kowa yana jin karfin jiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana ɗauka saboda ya karfafe su ya ji daɗin abin da suke yi haka ake so malamai ku rinka karfafan matasa ahli sunna akan ayyukan alkhairi da suke yi ku daina gwasale su ku daina cin musu fuska ku daina wulakanta su ku daina muguwar fassara ga ayyukan su ayyukan da matasan nan suke yi bai gaza aikin da ku kuke ba in ma ba ya fi ba dan mafi yawancin da'awar ahli sunna a Najeriya matasa ne suka rike ta manyan suna can suna yawon haɗo kanta nera kenan ba da'awa ba nera suna can suna yawon haɗo kanta matasa su ne ya karantar da mata da safe da azahar a ce ga su hajiya sun taru sun zo neman fatawa da la'asar ga 'yan islamiyya can da magariba kuma zai musu karatun arba'una hadisa ko riyadu salihina ko kuma zai karantar da wasu mutane karatun addinin musulunci nawa ne albashin shi naira dubu biyu naira dubu biyu ko fulawa mutum yake ba ruwa jama'a ba wai rai na muminai yake ba ruwa ba ko fulawa mutum yake ba ruwa a gidanka ya wuce albashin naira dubu biyu amma naira dubu biyu ake ba malaman islamiyya wasu an hada wata takwas ba a basu ba waɗannan ba su suka rike asalin da'awa ba to ya kamata kuma a ce a kyare su bai kamata ba kuma ya kamata a rinka kusanto da su ne ku je ku ga yadda yarabawa suke a ibadan ku je ku ga yadda suke a ilorin ku je ku ga yadda suke a lagos idan malami ya taso shine babban alfa su kuma su ne ƙananan alfanni kowa zai zo shi ma ya rawani irin na alfa za a zo a tare za a je gidan suna ne za a je gidan biki shi kadai zai taho zaka ga wajen guda saba'in sun biyo bayan shi in ya kabbara nan da nan za su ansa saboda me saboda shi yana jin daɗi shi yana da jama'a su suna jin daɗi su suna da malami baya kyare su ka je kaga ko tafsirin sa ake nuna a tashar AIT ko tashar LTV ko wane ne zaka ga malami ɗaya ne amma majabakin wajen guda tara ne saboda ya nuna shi ɗan dangi ne yana da jama'a da yawa na fata an gane ma'anar wannan abin me yake nunawa yana karfafa su ne yana karfafa su kuma suna karfafa shi don wani abin mamaki duk duniya fa ba wanda ya san darajar malami sai ɗalibi ka duba da kyau ka gani ba wanda yake daraja duk waɗannan 'yan siyasa da za su zo akaramakallahu akaramakallahu saboda sun ga ɗalibai ne in sun tabbatar in kayi ikama ba wanda zai ja baki ba wanda zai ce kaza ba wani ɗan siyasa da zai zo wurinka ashe waɗannan ɗaliban ba abin wulaƙanta ba ne saboda haka malamai ku daina cin fuskar su ku daina cewa ba dan Allah suke ba a'a tun da matasa ne dole akwai hamasa tattare da su akwai son kazar-kazar lallai za a samu akwai wasu abin ba daidai ba sai a ja su jika sai a nuna musu ya za su yi sai a ƙarfafi gwiwarsu sai a nuna musu wannan abin kuskure ne to wannan kuma daidai ne idan suka yi abin da yake kuskure ne a tausaya musu cewa su ƙanana ne yanzu suka taso dole ne kuskure lazimce su to in kuma suka yi abin gwaninta a mutunta su a jinjina musu a ƙarfafa musu jiki ku je ku ga abin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rinka kasusuwa ne zaka ji ana zaune ana karatu cewa na karanto mana dan kai na ga kamar Ibnu Kafir kake wajen son tafsirin Qur'ani ana karfafa shi sai na jin daɗi wa na karanta mana kai ina tsammanin nan gaba kai zaka gaji al-Imam zahabi riyadu salihina aka zo ana maganar riyadu salihina sai malam nasir din albani ya ce Allah ya sa a samu wani malami gogagge nan gaba wanda zai yi aikin takhrijin littafin riyadu salihina tare da sharhin shi ga al'ummar musulmi sai ce kamar ali hassan ali abdulhamid al-asari kamar samir ibnu zuhair kamar ainihin abu ishaq al-huwaini Ali Hassan ya ce sadda Nasiruddin ya faɗi wannan magana shi yana zaune sai ga shi yanzu har ya kai malami irin wannan yana tunanin shi zai iya kaza ya ce shi ko in Allah so sai ya yi karatun da zai wannan aiki ya yi wa riyadu salihi na hidima wadda yake ba a taɓa yi mata ba ya tsaya yi takhrijin hadisan ya dakkaka abubuwa muqaddima shi kawai kusan shafi hamsin ce wadda ya bayyana yadda aikin ya kasance salim da ya tashi wannan magana sai ta karfafe shi ya tashi ya sharhin riyadu salihina bahjatun nazirina mujalladi uku babu sharhi ingantacce mai daɗi irin nashi me yasa saboda malamin su ya karfafe su ibn hajar al-asqalani da yazo zai sharhin sahihul bukhari in yazo sai ya ce wani naga kana da son lugal arabiya je ka binciko mana menene fassarar wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi ainihin a cikin hadisin nan yace hakin hak misali Hassan ne ya ci dabino dabinon sadaka sai manzo Allah ya ce kakin har to ya za a yi li'irabin wannan kalmar je ka binciko mana naga kana da san lugal arabiyya an karfafe shi ko ba a karfafe shi ba an karfafe shi Abu Sa'id al-Khudri dabbobi yake kiwo a daji yana da sha'awar ya je daji sai manzo Allah ya ce naga kana da sha'awar zama daji kana da sha'awar kaza to in zaman dajin ka ya kama ka lokacin sallah ya zo ka kira sallah duk wanda ya ji muryarka ko mutum ko aljan ko dabba ko tsuntsu zai shaida ka ranar alkiyama karfafa gwiwa ne wannan ko ba karfafa gwiwa ba karfafa gwiwa ne ku rinka ku rinka sa musu albarka ku rinka musu fatan alheri ba ku ga a lokaci guda waɗannan malamai suka mutu Nasiruddin Al-Albani bin Baz Uthaymeen suka mutu a yau ɗalibansu ne suke ɗauke da da'awar inda sun ta kyare su sun ta wulakanta su suna nuna su ba kowa bane ba su iya ba ba ma dan Allah suke yi ba to ka gane ɗalibin ba dan Allah yake ba amma ya taho wurinka neman me neman ka koya mishi sai ka koya mai yadda ake dan Allah kuma ka miƙe ka ce ba dan Allah yake yi ba duk waɗannan alamomi ne waɗanda yake gaskiya ba za su kai mu gaɗa mai ainihin ido ba Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine dai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa idza laqul ladina amanu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون to sannan ga wata ɗabi'a tasu ita ce ta fuska biyu ko kuma baki biyu Allah ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا munafukan nan idan suka haɗu da mumine waɗanda suka yi imani sai su ce mun yi imani amma fa kun ji a ayar baya ana kiransu ne cewa su zo su yi imani suna cewa an uminu kama amana sufaha mu din ne za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi a nan kuma in suka haɗu da muminan na asali fa sai su ce qalu amanna sai su ce mun yi imani kun ga baki biyu ko wa idza khalau ila shayatinihim in suka tattaru suka je suka keɓe da su da shaiɗanun nan nasu kalu sai su ce inna ma'akum mu fa tare muke da ku inna ma nahanu mustahzi'una ganin mu da kuka yi tare da su wani a masallacin su mun je ne domin yi musu izgilanci muna zira su ne mune musu ingiza mai kan turuwa ne jama'a kun ji za su zo masallacinku za su zo wurin wa'azinku za su zo za su ce za su saya ku kaza za su yi kaza za su yi kaza amma wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma wurin waɗancan shaidanu nasu shugabannin su sai su ce ab kar ku damu ai mu naku ne tare da ku muke waɗancan muna yaudarar su ne kawai yara ne ba su da hankali malam yace wa ikhtalafa al mufassiruna fil murad bi shayatin huna qurtubi yace malamai sun yi sabani me yake nufi da shaidanu a nan da aka ce wa idza khalau ila shayatinihim in suka karkata suka je suka tattaru zuwa ga ainihin shaidanun su fa qala ibn abbas wa suddi al imam ibn abbas da malam suddi suka ce hum ru'asaul kufri sune shugabannin kafirci shine in suka taho wurin musulmi su yaudari musulmi su munafukai in suka tafi wurin shugabannin kafirci sai kuma su ce suna tare da shugabannin kafirci to shugabannin kafirci su ne shaidanu wa qala al-kalbi al-imam al-kalbi ko cewa ye hum shayatinul jinni su ne shaidanu na daga cikin ainihin aljanu wa qala jam'un min al-mufassirina amma tari daga cikin malaman tafsiri suka ce humul kuhan su ne ainihin bokaye in suka je wurin bokayensu to waɗannan fassarorin baki ɗayansu kamar yadda ibnu taymiya yake faɗin ƙa'ida a cikin littafin shi na muqaddima fi usulit tafsiri duk maganganun daidai ne jama'a saboda wasu munafikan suna hada kai ne da kafirai kamar munafikan ƙasar iraki da suka je suka ainihin hada kai da kafirai wasu munafikan kuma da shaidanin aljanu suke hada kai duk abubuwan da suke yi jama'a suna da shaidanin aljanu ne waɗanda suke zuwa suna magana da su waɗanda suke tattaunawa da su don su kawo rudani ga addinin musulunci wasu munafukan kuma tare da bokaye da 'yan tsubbu ne suke aiki don haka duk waɗannan fassarori da malamai suka yi daidai ne ba don komai ba munafiki don ya cimma manufar shi zai iya yin duk abin da baka tunani zai iya yin tsafi zai iya yin shirka zai iya duk abin da bai halatta ba a shar'ance don dai ya ga cewa munafincin shi ya tabbata kuma shi ya samu nasara sannan addinin musulunci ya kaskanta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan irin halaye da munafukai suka samu kansu a ciki babu shakka izgilanci suke ga suke wa Allah suke wa muminai ko sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون to a can baya ai kun ji inda ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa suna cewa ne inna ma nahnu mustahzi'una ai ku kwantar da hankalinku ya ku shugabannin kafirai da kuke ganin mu tare da su ai kawai masu izgilanci muke gare su sai Allah ya marmaza ya mai musu da raddi da cewa Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayar musu da izgilancin su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma Allah madaukakin sarki yana faɗaɗa musu game da fagamniyarsu da suke yi ko kuma da karkatarsu da suke yi suna ta fagamniya a cikinta wato wannan makirci nasu da suke wanda suka kira izgilanci sai Allah maɗaukakin sarki ya danganta izgilancin shi ma yake musu larabawa suna da irin wannan ɗabi'ar ce ba dai shegantaka za ka yi min ba ni ma zan maka shegantaka larabawa suna irin wannan wayan kuruna wayan kurullahu kafirai suna makirci Allah ma yana makirci to wannan jinas ne ba lallai ne kalmar ta zama ma'anarta ɗaya ba ko da gininta ko kuma siffarta ko surarta ko asalinta yayi ɗaya a nan kaga Allahu yastahzi'u bihim Allah ya nemi musu izgilanci Allah yana izgilanci irin nasu ne a Allah yana mayar musu da izgilanci irin wanda suke yi mawaƙi yake cewa ala la yajhalanna ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina yace duk wani wawa ya saurara fa dan duk wawan da ya mana wauta to mu ma za mu mishi wauta fiye da wautan wawaye to mu ma masu hankali muna wauta ne a raddi ne ga shi wawa don shi yaran da yake fahimta kenan wauta ina fata an gane idan ka ce duk wawan da ya mana wauta za mu karanta mishi alkur'ani dariya zai maka ko ba dariya ba amma ka ce duk wawan da ya mana wauta wallahi za mu mishi wauta to sai kaga ya fara nabba'a don haka Allah maɗaukakin sarki ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayar musu da izgilancin su wa yamudduhum kuma yana faɗaɗa musu wato yana musu talala fi tughyanihim a cikin karkatan nan tasu da suke ya'mahuna suna tafa gamniya wato ba su da manufa ba su san inda za su je ba ka duba da kyau ka gani duk mutumin da yake munafinci kamar yadda muka zayyana a ɗazu yana ta yi wa kanshi kutu-kutu ne yana ta ɓata lokaci yana ganin cewa wai yana rusa wani ne amma fagamniya yake fagamniyar da yake bai san a inda yake tafiya ba bai san makomar shi ba don bayan shekara ashirin ko shekara talatin sai kaga kuma ya dawo ya nabba'a don in ya waiga baya a rayuwar shi ba abin da ya kulla sai makirci saboda ya ku da kuke wa addinin musulunci makirci ya ku waɗanda kuke shan dare da rana kuna taro kuna tara kuɗi domin ku rugurguza addinin musulunci wallahi kun yi sake masarauta kun yi sake zaki ya girma addinin musulunci ya riga ya kai matsayin da Allah yake cewa al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum a yau kafirai sun ɗeba tsammani game da addininku fala takhshawhum kar ku sake jin tsoron su wakhshawni ni za ku ji tsoro wannan ka'idar idan musulmi suka rike ta za su zauna lafiya tun daga wannan rana da wannan aya ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya ce shikenan addini ya riga ya gama kafuwa su ma kafirai sun san cewa ba za su iya datse shi ba don haka sai me sai irin wannan makirci a yi ta nan a bi ta can a biyo ta can a biyo ta can to ku kuma musulmi dole ne ku zama kuna da tsari domin duk mutanen da suka san cewa suna nan da wasu waɗanda ke ƙoƙarin cin dunduniyarsu su to dole ne su ma duk abin da za su yi kuma ya zama akwai hikimomi don haka ga ko yaƙi annabi zai je sallallahu alaihi wa sallama baya bayyana inda zai je haka musulmi sai kun zama kuna da basira menene kuke shirin ku yi kar ku faɗa abin sai ya riga ya yi ƙarfi idan kun iya tsari da hikima sai ku rinka zira su sai ku ce za mu yi kaza bayan kun riga kun yi sai su tafi za su kai farmakin ya za su lalata wannan abin sai a ce an riga an gama wannan kuma an wuce ko kun fahimta jama'a amma kun ji ana raba sababbin filaye a wata anguwa sai kuka ce kuka fito masallaci za mu haɗa kuɗi za mu je sabuwar anguwa kaza za mu sai filaye sai su je sai su yi muku makirci kafin ku je amma sai kun sai filaye kun yi foundation sai ku ce za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza sai sun tafi wurin mai anguwa kada a sayawa da wani ce kada su kuma yaran mutanen arziki nan da har ragon laye suka kawo mun mun gama da su ina fata an gane yawa to dole ne sai kun zama ku kuma kuna da irin wannan takhtitin ba komai za ku fito ku bayyana ba sai abin da kuka san cewa ya zaunu ya tabbata ba don komai ba saboda irin wannan bita da kulli da suke muku Allah maɗaukakin sarki ya tsara al'ummar musulmi to bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin fara bayyana wasu ainihin wato sakamako waɗanda za su samu kansu a ciki ya ce masaluhum ka masalin lazista nara ula'ika allazina ishtarawu dalala na'am أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah ya ce ula'ikan lazina shtarau dalalata bil huda waɗancan irin munafukai su ne waɗanda suka yi cinikin ɓata wato suka karɓi ɓata suka ainihin bayar da shirya mutanen da Allah madaukakin sarki ya kawo musu addinin musulunci har ƙasarsu amma suka karɓi musuluncin da nufin su rusa shi suka dawo suka ainihin riƙe ɓata a cikin addinin musulunci waɗannan mutane sun yi mummunan ciniki don haka famara bi tijaratuhum kasuwancin su ba zai yi riba ba wa ma kanu muhtadina kuma ba za su taba kasancewa ainihin shiryayyu ba ko kuma ka ce famara bi tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba domin mutum ya ɗauki aljanna ya bayar a bashi wutar jahannama ya ɗauki imani ya bayar a bashi kafirci ya ɗauki ainihin munafunci wato ya karɓi munafunci ya ainihin miƙa salahiyya ya miƙa nagarta to wannan irin mutum famara bi har tijaratuhu kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadina kuma ba su kasance shiryayyu a cikin ainihin wannan irin kasuwanci nasu da suke yi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to ga wani kyakkyawan misali wanda Allah madaukakin sarki zai daure waɗannan halaye na munafukai da shi ba dan koyi ba dan ka gane cewa duk abin da munafiki yake yi to kamar yadda muka faɗi a baya yana yi ne a cikin fagamniya amma kuma Allah ba zai bar shi ya zauna lafiya ba kullum sai Allah ya saukar da kwaran kwatsar da sai ta tayar mishi da hankali masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Allah ya ce masaluhum ka masalin lazis tauƙad nara misalin waɗannan munafukai kamar misalin mutumin da duhu ya duhu ne sai ya hura wuta don me don ya samu haske sanye sanye sai ya hura wuta don me don ya samu ɗumi falamma aba'at ma haulahu yayin da wannan wuta ta haskaka mishi duk al'amura da abubuwan da suke kewaye da shi na abubuwan tsoro wato misalin wannan mutum ne ke tafa cikin duhu jama'a bai san cewa gefen shi kuraye ne da zakuna da damisu da mucizai ba kun ga yana tafa cikin duhu bai san dai ko menene ba don haka baya cikin tashin hankali ko da ike bai da cikakkiyar natsuwa sai ya hura wuta sai wutar ta haskaka sai ga zaki a can sai ga damisa can sai ga mucizai nan yana ganin su kuma sai wutar ta mutu da yanzu da ɗazu wanne ne ya fi mishi kwanciyar hankali to misalin munafukai kenan a da suna zamanin kafirci jama'a ba su san matsayinsu ba ko suna nan suna tafiya akan haka sai kuma suka haskaka ta hanyar shiga addinin musulunci ko sai kuma sai wutar ta dawo ta mutu saboda munafunci shine Allah ya ce masaluhu misalin su ka masalin ladhi istawqada nara kaman mutum kaman misalin mutumin da ya hura wuta ne falamma aba'at ma haulahu yayin da wannan wuta ta haskaka duk abubuwan da ke kewaye da shi ma haulahu duk abin da ke kewaye da shi na hadari zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafi da wannan haske nasu wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna sai Allah madaukakin sarki ya bar su a cikin duhunnai duhunnai waɗanda ba sa iya sake ganin komai daga cikin abubuwan da suka hasasa ɗazu na tsoro kaga anan wannan aya tana tabbatar mana da cewa kamar yadda Allah yake haskakawa wasu ko haka kuma Allah yake kashe hasken wasu don haka ana iya danganta ire-iren waɗannan ayyuka kamar yadda muka faɗi gaba ɗaya a jiya ga Allah maɗaukakin sarki da shirya da ɓata duk gaba ɗaya a hannun Allah maɗaukakin sarki suke amma Allah maɗaukakin sarki baya ƙaunar ɓata Allah baya ƙaunar ɓatacce Allah yana ƙaunar shirya yana kuma ƙaunar shiryayye amma a cikin ƙaddarar shi da ikon shi da hikimar shi ya hukunta cewa za a samu shirya za a samu bata ba don komai ba domin falalar shi ta bayyana ga wanda ya shiryar din ina fata an gane wannan misalin da Allah maɗaukakin sarki ya musu ya kai matuƙa jama'a dangane da bayyana halin da munafukai suke ciki ka ƙaddara yanzu dan girman Allah kai ne ka samu kanka a cikin wannan halin me za ka ce gwamma ɗazu ko to wannan yake nuna gwamma asalin kafirci da munafunci a cikin musulunci saboda duhun can na ɗazu kana tafe ne dangas baka hangi hakikanin abin da ke ciki ba don haka gadangadan kake tafiya a yanzu ko ka haska shi zakin da kurar da damisar da macizan duk sun ganka sannan kuma wutar ta mutu kai baka san ina za ka yi ba in ka yi kanwa za ka yi cikinsu kuma baka san wake biye da kai ba baka san waye ya je shawo gabanka ba wannan shine matsayin munafukai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsara ainihin al'ummar musulunci daga wannan mummunan hali to sai Allah madaukakin sarki ya sake faɗin wata siffar tasu wadda ta fi kowace asara yace summun bukmun
summun bukmun umyun fahum la yarji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukakin sarki ya nuna cewa shirya dai ta rabu da waɗannan mutane har abada kamar yadda a waccan aya ta baya kake jin yana cewa wata rakahun fi zulumatin Allah ya bar su a cikin duhunnai na kafirci da shakka da munafunci la yubsiruna ba za su sake gani ba daga wannan lokaci Allah ya rufe su daga ainihin shirya anan kuma sai yake cewa summun su munafukai summun wato kurame ne bukmun sannan bebaye ne omyun makafi ne fahum la yarji'una dan haka faufau ba za su dawo daga hanyar bata da suka samu kansu a ciki ba ka kaddara mutumin da yake kurma ne ma'ana kurma baya ji bebe ne baya magana sannan makaho ne baya gani ne sai nausa sai ya hanyar samuru a halin plato za a tafi kai kuma sai ka sa lasifika kana ta cewa iliya dawo fa ka fa dawo ni fa nayi gaba yana jin ka yana ganin hannunka da kake ɗagawa to shine summun bukmun umyun waɗannan mutanen kurame ne bebaye ne makafi ne fahum la yarji'una dan haka ba za su taɓa dawowa ba wannan Allah maɗaukakin sarki shine yake siffanta su da ire-iren waɗannan siffofi waɗanda babu hanyar da shirya za ta sake kaiwa gare su sannan a baya kar ka manta fa Allah da kanshi ne ce zahaballahu bi nurihim Allah ne ya tafi da hasken nasu Allah ne ya kashe wannan hasken nasu Allah madaukakin sarki watarakahum shine ya basu fi zulumatin la yubsiruna ba za su dawo ba anan kuma shi da kanshi ya ce fahum la yarji'una su din nan ba za su taba dawowa ba a can la yubsiruna ba za su ga gaskiya ba anan kuma ba za su ga gaskiyar ba ba za su ji ta ba ba za su faɗe ta ba don haka ba za su taɓa dawowa daga wannan hali na munafunci da suka samu kansu ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki sai sake buga ainihin wato wani misalin har wa yau na munafukai saurari ka ji Allah ya ce auka sayyibin min sama أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الله والله محيط بالكافرين Allah maɗaukakin sarki ce idan baka fahimci wancan misali da kyau ba ko kuma baka gama gamsuwa ba to ga wani misali auka sayyibin mina sama ko kuwa kamar ruwa ne ya zuba daga sama fihi zulumatun a yanayin da ruwan yake zuba ga kuma duhunnai duhu ko ta ina ga ruwan sama na kwarara sannan kuma ga duhu ko ta ina wa ra'adun sannan ga tsawa ita ce kwaran kwatsa wa barkun ga walƙiya tana haskawa ko ta ina yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi duk lokacin da tsawon nan ta buga sai su sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu hazaral mauti saboda tsoron mutuwa sai Allah ya ce wallahu muhitun bil kafiri Allah yana nan ya kewaye kafirai duk abin da suke yana sana da shi kuma yana gani shikenan hukunci ya kare ƙarshen aya Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa waɗannan mutane kafirai ne dubi wannan misali don ka fahimce shi da kyau mutum da yake tafiya sai dare ya yi daren nan ya haɗa duhu sai kuma ga hadari galibi idan dare ya yi daga cikin abin da ke sauƙaƙa duhun dare shine hasken sararin samaniya na taurari don ana ruwa babu wannan hasken haka ne ko ba haka ba haka ne don haka ga mamakon ruwa na zuba ga kuma ainihin duhun dare sannan wannan ruwan yana ɗauke da kwaran kwatsa tana bugawa tsawa duk sanda ta buga sai wannan da ke tafa cikin duhu da ruwan sai ji kamar zai mutu sai marmaza sai doda kunnen shi sannan kuma ruwan ne Allahu akbar kaga arashi kenan Allahu akbar ina fata an gane sai ainihin su sanya ainihin wato hannayensu yatsunsu a cikin kunnuwansu sannan duk sanda walƙiya ta haska sai su ga kamar cewa za ta fauce musu idanuwansu shine sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa wallahu muhitun bil kafirina Allah maɗaukakin sarki ya kewaye kafirai yana sanar da duk abin da suke aikatawa jama'a ga ruwa ya taso ga ainihin kuma ana fassara dangane da aya da ke misali dangane da ruwan sama kaga arashi kenan haka Anas ya ce a cikin hadisin shi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana son arashi amma yana ainihin kyamar camfi yanzu arashi ne akai ana fassara aya dangane da ruwan sama da duhun dare da daddare ne ake fassara ina fata an gane gashi kuma tabbas yanzu ka shiga gari babu wuta haka ne kaga arashi ya tabbata za mu saurara saboda kada a ƙara shiga duhu in Allah so goban an zo za a tsaya a sake biyo kan wannan aya a sake bayani a kanta waɗannan duk misalai ne Allah yake mana don yana ƙaunar mu jama'a don haka a ranar alkiyama daga cikin hanyoyin dalilan da Allah zai azaba zai ce wa darabna lakumul amsal har misali mun rinka buga muku don ku rinka fahimta don haka misali yana da matukar muhimmanci domin isar da sako a yayin da ake neman ka da ka fahimce shi jama'ar musulmi a nan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah